والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي شاشدة غوث رجب shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya da hudu kai idan ba manta ba muna cikin sura ta hamsin da ɗaya suratul dariyat mun yi darasi guda ɗaya a ciki za mu ɗora a kan darasi na biyu a wannan masallaci mai albarka na jera da ke cikin kundilar zurur inda za mu tashi aya ta ashirin daidai muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji wa fil ardi ayatul lil muslimin na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
na'am وفي الأرض آيات للموقنين mm, وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون mm.
فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
Allah madaukakin sarki yace wa fil ardi ayatin lil mukminin dangane da abin da ya shafi kasa ma halittar da Allah madaukakin sarki yayi wa kasa ita ma kasai da kake gani kamar da kake jin sammai guda bakwai ita ma kasa hawa wato hawa hawa ce, har zuwa hawa bakwai to ayatun akwai ayoyi lil mukminin ga masu sakankancewa cewa akwai Allah kuma akwai tashi alkiyama sai Allah yace wa fi anfusikum sannan kuma ku ƙara yin duba a kan kawo kanku kowa ya kalli kansa da masu cewa ba Allah da wanda suke yadda akwai Allah ɗin kawai mutum ya kalli kansa iya kallon yanayin kanka ya ishe ka darasin cewa lallai akwai Allah domin kamar yadda muka faɗa satin da ya gabata mutum bai san lokacin da ake jansa ba tun yana jariri ya ji yau ana jan kafa sai ya rika ihu ya tashi ya kawai ya ƙara tsawo ko mai kiba ko ran da za ka rame ba za ka ji komai ba sai dai kawai ka ga yanayin ka canja yanayi haka nan lokacin da gashin ka yake fitowa baka san lokacin da ake ja ba ko a fuskar ka ko a kai ko ma a kowane sashi na jikinka in kuma da za a tsula kanka yanzu ba za a ga ta inda gashin ya taho ba ba za a gan shi ba haka farce shi ma wannan duk abubuwa ne da ya kamata mu kalla sai na ali cewa yi akan abin da kake ci ka sha kawai ya ishe ka shi ne wa fi anfusikum yace za ka dawo abu ka sa ta bai na sha sannan ka samu na ci ma ka sa ta bai amma wani ikon Allah in sun tashi fita sai su raba hanya yayin da ruwa zai fito sai ya fita ta wani gurin bayan gida ya fita ta wani gurin kai ka san cewa akwai ne yin wannan ne ta sarrafi da wannan shine abala sai kuke ba ku lura ba ku gani shine wa fi anfusikum ba kwa duba yanayinku in yadda mutum yanzu da muka to da injiniya tun da muka to a kafa muna tattaunawa akan ina gaya masa wata likita tana tambaya ta um, gastric flu yanzu da ake saboda yanayi akwai wanda suna kiba tana yawa kitse yawa su samu obesity sai wata likita ta ce me halaccin menene halaccin wato idan mutum ya zo yana bukata a yi masa sai yake ma ɗazu nake tambayar malam malam malam abdulkadir malami na sai yake cewa ai ba wannan yace ga abin da ya zama furi wannan ma wannan sai nan ne yanzu ya wannan abin ya shigo yace ga shi nan da yawa yace da yawa yanzu mata Abuja musamman Abuja za ga dama a jiya wa mace a canja mata yanayin wato batas ɗinta mazaunanta da kuma mama wannan abin ya zama ruwan dare saboda duk celebrities ɗin nan mafi yawanci duk wacce za ka ga ta fito tana taya karawa ko ana ta nuna ta irin wannan abin da yi zuwa ce shi za ga ba ta dadewa a rayuwa suna mutuwa saboda side effect din abu to yanayin da Allah ya ma halitta ya zuba ta ya kyale ka aka waje ma ba ai da Allah ya ga dama yanayin je ma zai yi kai komai ka baki komai amma sai yin ka da wannan yanayin amma ka raina ka raina to saboda haka celebrities din nan irin abubuwan da suka fito din tunda kuɗin banza suke samu dama kuma Briski ai already su so da sun yi suna ma a duniya tunda an ce tajiri din sa wajen karo na yanzu injiniya ke gaya mun karo wajen na takwas kenan ni karo bi kawai na samu masa ake ya wuce na kullum transforming yake an biya koma na au kuma yanzu kuma aka ce kuma ya fi samun kuɗi ta harkar mata da ya koma ya fara da girete wasu an fusi kuma afala ta wuce ai Allah da kansa da yake wala sa zakaru kalwanta ya za ka hada namiji da mace ya za ka hada namiji da mace ka zo ka ce kai zo ka ce ka koma mace ka ji daɗin rayuwarka ko yana faɗa wallahi wato na yake cewa ta iya yake yi amma shi a cikin zuciyarsa ya san cewa zama namiji ya fi mace kwanciyar hankali irin wannan ɗabi'un abin ta kai shi duk wato ƙasashen musulmi yanzu suke shiga kuma ana karɓa saboda in imazul basirai to Allah madaukakin sarki yace akan kawo kan ku ba ku gani da Allah ya ga dawa sai yanzu zai yi ta da kafafuwa hudu ka kalla akuya yadda take tafiya da ba da yanzu akuya duk yadda kake ganin ta kyakkyawa amma tsarara take yawo don ba ta ka wando to da Allah ya ga dama yanayin buri yadda ka ga buri haka za ka fito ba kaya kuma inda yake durƙusawa yake tafiya haka za ta rika tafiya to amma Allah madaukakin sarki ya halitte ka yayi ka ya karka lakana lin kana fi ahsani taqwim cikin mafi kyawun halitta Allah ya dan adam amma yake ganin cewa wato wato wasu ke ganin cewa lallai wannan halittar da Allah ya raina Allah ba da kansa yake fa tabarakallahu ahsanul khaliqin yanzu albarkatun ubangiji sun yawaita wanda ya fi kowa iya halitta sai kana kallon yanayin ka zo yadda kake kowanne guri za ka ga akwai yanayinsa kowanne guri da ya canje yanzu da fatan da kake gaban kafin hannunka in aka sa ma irin ta bayan hannunka ba za ka zauna lafiya ba ba za ka zauna lafiya ba haka wanda take karkashin kafarka ka duba fatar da aka yi da irin fatar da aka sa ma a hannu irin ta ce akan murfin idan ka da da duk abin da ya kawo fadawa bi to duk wannan abubuwan Allah yake so ka kalla tun daga saman kanka har zuwa ƙasa wannan abin ya ishe ka ka gane cewa Allah shi kadai yake tanta abautawa shine wa fi anfusikum afala tusiru tun ba kwa gani ba kwa lura da irin wayannan abubuwan sai Allah madaukakin sarki yake wa fi sama'i rizqukum sannan kuma daga sama ne arzikin ku yake zuwa wato ita ma wannan aya tana ƙayatar da ni kaga Allah yana so ya gaya ma arzikin ka fa ba a hannun kowa yake ba a hannun shi domin da abin da ya saba ba wanda yake shiga ta baki tsakanin da Allah to sai ya gaya ma wa fi sama'i rizqukum daga sama arzikin ku yake zuwa wa ma tu abiya da abin da ake muku alƙawari wannan da zaka lokaci wannan ne yasa ka zauna lafiya ka rika ka daina jin cewa wani aiki ya hana ka arziki wala kaza wannan tana ka tafi gurin boka ko abu duk ba kai da Allahumma la mani alima a aika ba wala mu'adi alima ba da ta wala yanfa'u dal jaddi min kal in ka san wannan da gaske kuma ka san ma'anarta to ba da zaka wani hasara dan ya samu wani domin ka san kai ma bata ce da ciki ba san me za ta haifa ba sai da kuma fata alkhairi kai ma ka jira naka to duk da an yadda da wayannan abubuwan to babu yadda za a yi mutum ya zama mahaifin yasa sai na Ali yace al-hasidu aduwullah me hasada makiyin Allah ne domin Allah take tuhuma to me yasa ya ba wa na kaza shi ya bayar kuma nahnu qasamna ma'ishatahum tabayyana fil hayati dunya saboda haka rabon Allah ne shi kuma rabon Allah adalci ne a cikin sa tsantsa tsantsa to wannan shi ne sannan dadin dadawa akan wafi sama'i rizqukum wafi sama'i rizqukum malayan kace a sama as-sahab ake nufi wato arzikin ku yana zuwa daga cikin girgije shine ruwan sama almadar kenan ruwan sama ba lokacin da ya zanto gari babu ruwa to lalle kowa zai shiga uku Shi sa aka ce arziki abin da ake nufi da arziki shine noma da kiwo. Duk wanda ya ji ka noma da kiwo, in ko ka ji shi kashi ya ji ka kuɗi. Za ka gane wannan lokacin da aka zo aka daina karɓar kashi. A ce kowa ya ci abin da yake da shi misali. A yau din nan yanzu in gwamnati ta ga dama ta Najeriya za ta ce ta soke amfani da naira gaba ɗaya kuma ta soke. amma ba sai sai sai ta hana shi amfani da shinkafa ko dawa ba ba sai ta ba ba za ta yi banin ba amma za a iya banin naira da zo a ce shi wanda yake da darbejiya a gidansa ta zama kuɗi kuma shi kenan ba wani da zai ce a to shi sa noma shi ne shi ne manyan arziki shi sa nake tausaya wa arewacin Najeriya halin da muke daɗa faɗawa wallahi hali ne da yake time bomb ne duk wanda ya kalli yanayin ya san cewa lallai ko ba mu ba ya ɗan yanzu da suke tasowa da ƙanne a wannan yanayin dai haka za a tafi to an shiga uku. Kullum wuraren noman za ka ga kullum ƙara nesanta al'umma ake da mutum ɗaya zai ce ma yana noma buhu dubu amma yanzu ko buhu goma bai da ko buhu goma to wa'annan abubuwan shi sa kullum nake faɗa cewa gaskiya manya zahaban nasu wa baqiya nasnas mutane sun tafi manya musamman arewa sun tafi an bar tarkace kawai an riga an bar tarkace domin tun da da manya wayan abubuwan ya kamata su kalli wanda suke jagorancin kasar nan su nuna su nuna musu yatsa sai abu ba zai yi ba lokacin da bakauye yake noma bai damu da kuɗin ka ba kai dan birni ba ruwansa da kuɗin ka amma yanzu gaba ɗaya tawowa suke yi kuma ba abin yi Isa komai kana kallo lati takalmi kawai na justice muna tashi babu takalminsa. Ana mamakin cewa a to ni ma a Uzaifa ba haka ta ɗauke na ba kwanaki. Kama ta na ji ta biyu kenan. Na sa ji ta biyu suka ɗauke. To irin wannan abubuwan ne takalmi sai ne ke yi mamaki na ce ka zo mu je liman nuna ma kasuwar tsofaffin kaya da takalma. A cikin kasuwar ni na san gurin. za ku gani ta kan ko ya kulle za a fiya Allah wanda ne wannan wutar tana mutuwa kan ka ce ne wannan kafin mala aka ya zaga wani ya zaga ya dauki to muna ta addu'a Allah zai bayyana mana mutum wata ran wallahi tallahi wata ran Allah zai ta mu kama shi idan muka kama shi ba zan faɗi me za mu ba sai ran da aka kama shi za ku gani mutum ya tawo ba ma ka jin tsoron cewa wanda ya zo din nan yana munajati da Allah yana wata bakar addu'a ka fada ba shi ba ba ka jin tsoron haka domin wannan zaman da muka yi saboda annabi yake faɗa mala'iku sun kewaye mu rahama tana sauka Allah mala'iku na ambatan mu sai bayan dai ana wani dan wani har mu tashi ba ka jin tsoron wannan yanayi ba ka jin wannan tsoron to wallahi muna nan muna addu'a cewa Allah madaukakin sarki mu ni na so kafin Allah ya shige shi ba Allah ya fara nuna mana shi haka yi wa mutum ya so bautar Allah kai kuma kawai burin ka ka zo ko ya takalmin nan ko shekarar sa goma mutum yana sawa ya ji ciwo ya ji ciwo to Allah madaukakin sarki ya gaya mana arziki daga sama yake zuwa wa ba su aduna da abin da ake muku alƙawari nan cewa wanda yi wa Allah zai shiga aljanna to aljanna tana sama Kuma to aduna cewa wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki zai shiga wuta ita ma tana nan. Shi ne ma to adun duk gaba ɗaya saƙon yana zuwa ne daga Allah rabbus samawati wal ardi. Wa rabbus sama Allah ya rantsuwa da zatin sa yace na rantsi da ubangijin sammai shikenan ya rantsi da zatin sa wal ardi da kuma kasai innahu la haqqun Allah yace abubuwan da ake gaya muku gaskiya ne. Mithla ma annakum tantiqun irin yadda ka kankance in mutum ya magana yana jin cewa gaskiya ya faɗa to irin yadda kuke yarda da maganganun ku haka shi ma wannan maganganun da Allah ya yi tabbas gaskiya ne sai Allah ya ba su misali da abin da suke yarda da shine misali ma annakum tantiqun to sai Allah ya rubuta sarki yace
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المعين دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم
Allah madaukakin sarki yace hal ataka hadithu bayt ibrahim al-mukrami ake gaya annabi alaihi salatu wassalam shin labarin waɗannan bakin waɗanda suke masu girma masu daraja ya zo maka idza kanu alaihi wato da ibrahim labarin bakin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sun zo maka ake tambayar annabi alaihi salatu wassalam idza kanu alaihi Allah yake ba annabi labari domin ba ci zamani da yawa akwai tazara ne yawa labarin ake ba yanzu idza kanu alaihi ka tuna lokacin da bakin suka shiga gurinsa wasu malaman tafsiri suna cewa mala'ika jibrilu ne da mika'ilu da israfil su ne suka zo a kyakkyawar shiga ta mutane suka kai wa annabi ibrahim wato ziyara fa qalu salaman suna shiga sai suka ce salaman kamar da ya zo a cikin suratul hud kuma yace qala salam yace wato kuma salam aminci ya tabbata a gare ku cewa aminci ya tabbata a gare ka qala salamun shi ma sai mai da martani yace salamun aminci kuma ya tabbata a gare ku qaumun munkarun sai dai ku mutane ne da wansan ku ba ya fara bayani ya kamata kai tambaya kenan su waye daga ina farada ila ahlihi na'am نعم فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وذكروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم Allah madaukakin sarki yace faraga ila ahlihi nan da na annabi Ibrahim sai ya sulale ya tafi a hankali yayi ya tafi gurin iyalinsa waja sai ya zo bi ajilin kawai sai daga zuwansa sai ya zo musu bi ajilin samin da wani dan maraki wanda yake saminin wato ne mai ku a can zuwa da wadda ya ji lil hanif ai da ya ji lil masu da cewa wato da dan akuya ko dan maraki da sasso ya yi masa babu shi nan da nan yana ganin baki ne kawai ya tafi ya je kama a cikin tuwakin sa ya kamo kyakkyawa guda ɗaya aka yanka aka fede aka ga sai sai ga ya dawo musu da shi fa qarabahu ilayhi yana zuwa qarabahu ilayhi sai kusanto musu da wannan wato abin wannan dan marakin kala sai ce da su ala ta'kulu shin ba za ku ci ba ba kwa ci ba fa wajata minhum khifa sai tsoron su ya kama shi domin ya ga ya mika masa abincin su kici sai firgita kalu su sun lura da yanayin mutum in mutum ya tsorata kana ganewa sai suka ce la ta khaf kar ka tsorata wa bashiruhu bi gulamin alim a can uhud wa bashiruhu bi gulamin alim sai suka ma albishir da ɗa cewa za ka samu ɗa domin annabi Ibrahim ya kai wasu suna cewa shekara ɗari da ashirin a lokacin da ya haihu ba. Ita kuma matan shekara casa'in ko tamanin ita ma ba ta haihu ba. Suka ce to albishirin ka za ka samu ɗa wanda yake alimun masani. Ya za ka yi da aka ce bi gulamin halim kuma. Ya ka ce yana nufa annabi Ismail da annabi Ishaq. Kowanne shi halimun ana nufa annabi Ibrahim. domin haƙurin da yi da juriya kaga bayan an haife shi kadai ne yayi mafarki zai yanka shi kuma dan ya sallama yace ya yarda a yanka shi to shine juriyar alimin kuma annabi ishaq alaihi salam to shine Allah madaukakin sarki yake fa aqbalat imra'atuhu fi sara sai matarsa ta fuskanto ta tawo fi saratin tana ɗaga murya ai tarfa'u sautaha tana ɗaga muryar ta fa kakkat wajaha an saboda cewa irin abin nan wato kamar ka ce guda saboda cewa da take har da marin fuskarta tana marin fuskarta wa qalat ta ga abin da aka ga mijinta sai take ajuzun aqil abun mamaki tsohuwa da karara ita ce za ta yi tana faɗan wannan irin abin nan da mata ce inda kawa kusa da ita a tafa sai ta ba abin tafa sai ta sheka wa fuskarta mari tana ta jewa tana ɗaga murya tana ajuzun aki saboda ne ne uku sun haɗa kanta mijinta ya tsufa tuku sannan ita ga ta bakarara ita ba ga ta tsohuwa ta shiga menopause ba ma ta al'ada a wannan lokacin to shi ne take wannan maganar ajizun aqim cewa lallai wato tsohuwa kuma wadda take bakarara qalu sai mala'iku suka ce da ita kazaliki qala rabbuk wanda kika ji haka ubangiji ki yake a zuwa faɗa saboda haka zance ya kare ubangijin ki shi yake a zuwa faɗa haka ya ai duk da kin tsuban kin ga ba nan kace ɗaya daga cikin hanyoyin da yake sa duk dadewar ki ba ta haihu ba to ki ta ga wa Allah domin annabi ya zakariya haka ya rike rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin addu'o'in ya rike da dare ba rana to haka shi ma duk wanda yake da damuwa na rashin haihuwa in yake yin addu'o'i in dai wato ya ya yarda da cewa Allah madaukakin sarki zai amsa shi zai samu haihuwa sai dai kawai idan Allah ya kaddara mana har ya mutu ba zai haihu shi kenan domin rashin haihuwa ba shi yake nuna Allah ba ya san ka ba domin da rashin haihuwa yana nuna Allah ba ya san mutum ke da bai ba wasu annabawan ba ta haihu ba da lugar matar annabi ba ta haihu ba na na Aisha ko kwata wata ba ta ba kuma annabi alaihi salatu wasalam Allah ya fi Allah a cikin bayan ya fi ko ya fi ya fi san Annabi alaihi salatu wasalam fiye da kowa sannan kuma Annabi alaihi salatu wasalam ya fi san da Aisha fiye da kowa to kaga ko da Allah madaukakin sarki ya daga da wanda ya fito ai da waje kunta ta masa ta wata hanyar ba saboda haka ba ba ba ba rashin kauna ba sai idan mutum ya yi wa tsari ne kawai na Allah in Allah ya tsara ma cewa ba za ka yi ba to shi kenan to shi ne kalu kazalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim lalle Allah madaukakin sarki shine wanda yake al-hakim wanda yake mai hikima al-alim kuma wanda yake wato masani nan mala yake ce mana um faraza ila ali fa jaa bi ajlin samin mun faɗi wannan wa cikin wadi ya ce bi ajlin hanif fa qarabahu ilayhim sai ni ko musu wannan gashashen nama qala ala ta'kulun yace kin ba kwa ci ba ya gaya musu wannan kalmar fa wajata minhu mushifa bal yace hada muhalun ala ma taqaddama fil qissati fi surati al-ukhra wa huwa qawluhu cewa falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi a cikin hud Allah cewa yayin da wato annabi Ibrahim ya ga hannunsu baya kaiwa kan nama na kira hunce in karo ce kai wayannan ku anya mutane ne domin dai a wannan bayar ka kawo mutum da cikin nama a ce isi ya san laraba suna kan nama sai kawai ya sawa kansa alamar tambaya wa wajasa minhum khayfa sai dai tsorata da kaga ko wanda rafi anan ashe in ba ta hanyar wahayi ba kai ya ka gane wani da yazo mala'ika ne ya ga Ibrahim da sabai mala'iku ne amma bai bayyana ba shi da ake wahayi kai yanzu da haka ce mala'ika ko hadu da mala'ika a hanyar kurmi ko a hanyar dawanau waye ne ma mala'ika ne akwai masu wannan gangancin to sai da haka annabi Ibrahim bai gane ba kuma shine abul anbiya to shine Allah madaukakin sarki yake kanu la takaba suratu hud sai suka ce karka tsorata inna ursilna ila qaumi lut an aike mu ne zuwa ga mutanen annabi lut wa mar'atuhu qa'imatin fa dhahika matarsa tana tsaye kawai ta sheke da dariya tana jin wannan abun wato yana abun ya bata mamaki ma kaga son gurin fasakat wajahaha wa qalat azizun hakim nan kuma fadhi kat sai ta shege dariya akwai wanda naga ya kawo sai a fadhi ka da sai ta fara al'ada wannan fasara ce mara kyau sai kaga da ba ta al'ada yanzu kawai sai al'ada ta dawo to kaga al'ada kuma tana nuna alawar za a haihu kenan domin daga al'ada sai kuma a shiga yanayin wato inda kai zai zo ya kankasa ovulation a bara ovulation saboda haka wannan basar da ake kawowa ba ta da ƙarfi gaskiya to shine ai istamta rabbi halakihim to sai wato ake muka albishir da cewa lallai mutane annabi lut za ta halaka domin annabi lut da annabi ibrahim zamani guda suke shi da kowa garin sa daban kamar yadda annabi musa da annabi harun suka yi zamani lokaci daya da aka wayanna annaba annabi sulaiman da annabi dawud duk zamani guda suke kaga tangurin Allah yake qalat ya wailata kace ce ya kai tuna a alidu wa ana ajuzun wa hada ba'li shaykha yanzu na haihu ina tsohuwa ga mijina ya tuba tuku inna hada la shay'un ajib lalle wannan abun mamaki ne qalu sai mala'iku suka ce da ita ta ajabina min amrillah ta rika mamaki daga umarnin Allah al'amarin ubangiji rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait eh lalle rahmar ubangiji jin kansa da albarkarta sun tabbata akan ku ya ku abota wannan gidan innahu hamidun domin shi Allah ta yabo ne majidun wanda yake wato abin girmamawa shi da Allah yake wa bashiruhu bi gulamin alim ya kai masa albishir da cewa za ka samu da wanda yake masani wannan matan da ake magana a kanta ita ce wata mata saratu ko hajar sara in za ku iya tuna labari asali sara ita ce wata annabi Ibrahim ta farko ko ita ce ta bada hajara ko bai wata ita ce ta dauka ta bawa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tunda ita bata haihu ba da ta bashi kuma Allah ya ba shi da suka ga annabi Isma'il shi ne ake faɗa kyauta mafi girma kenan ka gaya wa mata ka ji yadda ake yi kai aikin ki ya hakuri a auro ta tunda ke yawa ina yau ba ki wannan misalin ummu dalda al-kubra din kubra babbar ummu dalda al-kubra da sugara ita babbar ita ta bada shawara asali ummu dalda al-kubra bai wai ta zo a wajen ummu dalda ta koyi karatu matsaniwa wato addini ce ma dauke al-qur'ani ta san addini ta koyi karatu da yawa gurin mai gidan daga baya mace gidan ita ta bada shawara cewa a auri wannan baiwa Allah bayan ya aure ta kuma wata juma ba Allah ya dauranta ita ce wanda ta yi mijinta alƙawarin cewa ba za ta auri kowa ba domin bayan nan Muawiya ya tura mata cewa suna son aurenta tace ta ce ba za ta aure ba da tsuruce ta kuma me yasa ta ce saboda annabi ya ce idan kina son zama da miji to duk da take son zama da mijinta a aljanna to idan ya wuce kace aure to shine ta faɗi wannan sai ce ta kawo dalili sai ta kawo isnadi cewa wata ran mai gidanta ya faɗa shi kuma ya jiba da annabi alaihi salatu wassalam cewa annabi ya ce duk wanda in mutum ya mutu in ta yi aure biyar to mutum da na ƙarshe in ya shiga aljanna da shi za a haɗu sai na farkon ko oho to saboda haka wannan shi ne to alfarmar da take kenan alfarma da aka ce mafi girma guda biyu ce ta farko shine alfarmar da aka nemawa mutum ya nema wa dan uwansa ba minista ba ko kwamishina annabta annabi Musa shi ya nema wa annabi Harun alfarma na cewa a naɗa shi annabi kuma Allah ya naɗa shi Allah ai ba alfarmar da take wannan babu ita sannan kuma wannan ita kuma da ta zo cewa sai a auri wannan bai wata ta kuma aka aura aka zo bayan nan kuma aka haihu kafin Allah ya ba ta haihuwa wasu malamai suka ce sai da Annabi Isma'il yake kara sha biyu inda haka kuma bata yi wato bata yi rashin tarbiyya irin na mata ba bata yi ba rashin fahimta ne da rashin ganewa wani lokacin na mata Allah za ka zo sau da yawa kamar yadda wani malami yake kawowa idan kimar kina so ta ƙara sabunta a gidanki ko in kika bari aka karo wata ana samun wannan daraja domin yau da gobe yau da gobe ta fi karfin wasa wani lokacin ana samun sa'aba gajiya ake yi sai a sai a sai a tafi hutun rabin lokaci hutun rabin lokaci sai ka ga mata da miji a gida an yi wata ɗaya kowa har ta sai ga ta a gidan wata ila ba mai ganewa amma kawai kai kwata wata ba ta ƙasa ƙasa da ƙasa amma ina da wata ana sabuntawa yau yaje nan gobe koma nan to za a rika wanke tufafin tufafin zai wanku ko kuma an aure ta har yanzu ba ta haihu ba malamai suka ce da za ta hakuri wata kila ita a amkanta na haihuwa shine mara kwari sai nan haihuwar ta shine a aure wata idan aka aure wata tufafin sai hadu da na watan to sai na ce ƙara ƙarfi wani sinadari ya zo san dalilin zuwan wannan amarya kuma yanzu sai na ta buce duk malamai sun kawo wa'annan abubuwan amma ta gwammace cewa da ta ƙara aure gwara sai ta neman mata wani ba Allah haka ya gaya mu mun yi sallah ban san shi wallahi kai sai biyo ni ofis yana shigowa yake malam mun yi sallar magariba yace ko kai wa mata wa'azi nace me fara alaji ina ji mota ya kai gyara yace ka danna nan ni yace ni ba mazauni bane ya faɗi inda yake aiki yace kuma asali ni mutum ne mai neman mata haka ya gaya mu yace to kuma Allah ayana sun yi aure yanzu sun ɗan mata sannan yace kuma magana ta sani ina da neman mata yace kawai yanzu ina gani ayana sun girma kuma Allah ya kinta min shari'a kuma ina da kuɗi sai nake gani ya kamata kawai na hakura da duk wannan harkar na ƙara aure yace sai kira mata ya zauna da yake yace kin san dai abin da nake yi saboda haka zan ƙara aure duk abin da nake na daina sai zai ce gaba ce gaba gwaran shi ci gaba Allah ni da shi ya gaya mun haka cewa ta yadda ya zai dora ita dai bace ta kadai kawai da shi ji gida gwaran ta waje kenan to kaga irin wannan hikimatin basiratin da wasu mata suke yi ai ya kamata lalle su dawo cikin hayyacin dawo cikin hayyacin to kaga da abin da na saratu ta yi na na saratu ta yi wa ƴar uwarta Hajara kuma ga ta goma shin da Allah madaukakin sarki ya mata to shine wato fasakkat wajaha wa qalat ajuzun asim ta ta ta maru fuskarta take cewa yanzu tsohuwa wadda take wato bakarara ita ce za ta haihu qalu kadhalika qala rabbuk sai suka ce yadda kuka ga wato al'amarin a haka haka ubangiji ke ba da umarnin cewa lallai za ki haihu innahu huwa al-hakim al-alim lallai Allah ne hikima ne al-alim kuma masani sai Allah yake wane mutum
مسومة عند ربك للمسلمين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم Allah maraukakin sarki yace kala sai annabi Ibrahim yace fa ma khatubukum me labarin ku ayyuhal mursalin ya ku wa'annan jakadi wa'annan yan aiki da Allah madaukakin sarki wa wato ya aiko kisa kamar yadda Allah yake gaya mana a can suratul hud cewa falamma zahaba an ibrahim ar-ru'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut inna ibrahima la halimun awwahum munib يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود Allah madaukakin sarki yace falamma zahaba an ibrahim rau'u yayin da tsoro ya tafi daga zuciyar annabi ibrahim domin an ga yawa fa'ujata minhum khifa ya tsorata shi tsoro halal ne yayin da tsoro ya tafi daga cikin zuciyarsa waja'atu al-bushra sai al-bushra ya zo mar Allah yace yujadiluna sai da annabi Ibrahim alayhi salam yana tattaunawa da mu ba yana mutu da mu ba yana faɗa mu faɗa shi kaumi Lut akan sha'anin mutanen annabi Lut alayhi salam domin shi aka gaya musu ya ai za mu tafi kasar sa ne kan sa din mu je mu mu kufar da sai annabi Ibrahim yake cewa inna wato um shi kaumi Lut inna Ibrahim la halimun Allah yake lalle annabi Ibrahim ne jimuri ne ya shi jimuri ya fi hakuri karfi eh kai wa mutum abin da zai iya ramawa ya kyale ka shine wato jimiri Allahu ne yawan kai kuka zuwa ga Allah muni kuma mai koma zuwa ga Allah sai Allah yake ya Ibrahim ya kai annabi ya Ibrahim a arif an haza ka dai da kai kai watsi da wannan al'amarin innahu qad ja wato dangane da tattaunawa da kake ka daina yawan magana akan mutanen annabi innahu qad jaa amru rabbik umarnin ubangijin ka al'amarin ubangijin ka ya riga ya ma zo ba zai zo ba ya zo abin da za a yi shi za a yi wa innahu ma atihim azabun Allah yake tabbatar wa annabi Ibrahim cewa fa azaba za ta zo musu gairu mardud ba gudu ba ja da baya saboda haka gwara ma ka daina magana ya hayyu ya kayyum to sai Allah yake kala fa ma khadukum ayyuhal mursalun ai ma sha'anukum wa fi maji'tum menene labarin ku akan me kuka zo me labarin ku ya ku waɗannan manzanni qalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimi Allah ya aiko mu ne zuwa ga wasu mutane waɗanda suke mabarnata ya ani qaumu lut sune mutanen annabi lut alaihi salam linursila alaihim hijaratan min tin al musawwama Allah ya aiko mu ne ya ture mu don mu sakan musu duwatsu na na taɓo ta ɗan cikin wutar jahannama musawwamatan mai alama kowane dutse da akwai sunan wanda zai je ta ba shine musawwamatan inda rabbi wato wanda yake da alama daga ubangijinka lil musrifin ga masu gona da iri ay muktataba muktatabatun indahu bi asma'il kowane dutse ya rubuta sunan wane wane in dutsen ya to ko arabi kace sai ya ji ka sai ya ji ya dira kanka eh kullu hajarin alaihi ismu sahibihi mala yake kowane dutse akwai sunan mai shi kamar yadda ya faɗa a cikin suratul ankabut qala inna fiha luta annabi ibrahim na jin wannan yace ya ubangiji a garin nan fa akwai lut yana tuno dan uwansa annabi lut alaihi salam qalu sai wannan zakarin ta ce nanu alamu biman fiha mun fi ka sanin suwaye a cikin garin kai ma ka sani wallan ta zamu eh lanunabbiyannahu wa alahu za mu tsayar da shi shi da iyalinsa illa mar'atahu amma banda matarsa eh banda ita kanat min al-ghabirin tana cikin al-halikin cikin waɗanda za su ragowa a halakar da su haka Allah ya faɗa a cikin suratul ankabut to shine fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin sai muka fitar da waɗanda suka kasance mu'minai daga cikin garin malai yake wa hum lut wa ahlu baiti illa mar'ata shine shine annabi lut da iyalan gidansa dan da matarsa amma su kai Allah ya tsani da garin فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين samu wani gida ɗaya tal na gidajen musulmai ba a cikin garin ba gidajen musulmi kasab eh shine ba ma wajadna biya ghayra baitin ba mu samu gidaje ko wanne ko wanne irin gida banda gida ɗaya min almuslimina na musulmi wannan ayar mu'tazila suna kafa hujja da ita akan abin da ya shafi cewa su suna ganin ba wani banci tsakanin mu'mini da kuma musulmi akwai kuma bambanci akwai bambanci ba wannan wajen da mu shiga ba amma dai ita ce jigon ya Allah madaukakin sarki yake wa tarakna fiha aya sai muka bar wannan gidan ya zama aya alama lil ladina yakhafuna al'azab al'alim kama su jin tsoron azaba mai radadi ai da annaha ibra muka bar iya wannan gidan na annabi lut alaihi salam shi sai ne ba a rubuta ba domin abin da Allah ya ce sai da aka daga garin aka yi sama da ji wa ja'alna aliyaha safilaha wa amrana alaiha hijaratan min sijilin mamdudin musawwamatan inda rabbi wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id sai da aka daga garin mala'ikun sama ta ɗaya suna biyo karkarar kabin garin sai Allah ya ce a kifo shi bayan an kifo shi kuma sai aka biyo shi da wannan duwatsun ya rika bin tsaye bayan tsaye yana ƙona su na wutar jahannama abin da aka yi wa shi za ku ga har yanzu wato hukumar ɗan luwaɗi shi ne a ce a yi mar hukuma wadda take kwatankwacin irin wannan a samu guri mai tsawo a wurgo bayan an wurgo shi ma a biyo shi da ƙaton gungume ya danne saboda tabi'a ce ta dabbobi dabbobin ma irin wulaƙantattun dabbobi don a ta a cikin dabbobi a ta a cikin dabbobi za ka ga wanda yake neman jinsinsa za ka ga yawanci aladu ne da karnuka amma ta haka yi kamar da suke faɗa yin saha a tabirar duka an suka samu ɗan luwaɗi ta jeji suke buri ba kaga dai ƙazamar dabba irin buri to buri ma ya kama mai neman namiji a ce an ce ka jeji suke Allah ya kiyaye mu to da haka wannan shine wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al'azab al'alim sai Allah yake ni وفي موسى أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برسله وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم Allah yake wa fi Musa haka nan dangane da Annabi Musa alaihi salam إذ أرسلناه كتنا لوكة دمكة أيكاي إلى فرعون زوا فرعون بسلطان بهجوجي مبين وندس أديني domin kan ga annabi Musa ba koyi take ba wannan abin da ya zo da sandarsa hannunsa ba ɓoye yake ba duk ayoyin da annabi Musa ya zo da su duk wa ayatin din nan da ake faɗa da asiri aka yi فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة هو من آيين أتيني أتي سباب ويوا Shi ne Allah madaukakin sarki ya ce, Allah ya aiko shi da hujjoji mabayyana, amma fata walla bi rukuni, sai ya juya baya, bi rukuni ji da tawagarsa, shi ne bi rukuni. Abin da ake nufi da rukun a nan kenan. Wa ƙala, sai ga yana cewa sahirun, shi annabi Musa wai matsafi ne haka zirawu ne aw majnun ko kuma wato majnuni wato mai tabanka wasu yaran suka ce audin nan tana nufin wa domin ana samun munawa tsakanin wato conjunction wannan harafan da suke hada suke adabi ana nufin kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أي أشد قسوة أنا سامي إيرن ونن يجينا ونن وقالوا وقال ساحر ومجنون haka ya gaya annabi Musa cewa matsafi ne kuma mai tabinka fa akhadnahu Allah yake shi muka damƙe shi fa akhadnahu akhdan wabila haka Allah ya faɗa wata surar muka damƙe shi wa junudahu shi da tsinta rundunar ta rukunin nasa فنبذناه متواضع في اليوم cikin teku وهو مليم sai ga yana mai zargin kansa yana tuhumar kansa ma da yake ji Musa idan arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin ai bi dalilin bayirin wa hujjatin qati'a dalili wanda yake azuri da hujja yankakkiya wa tawalla bi ruknihi fa arada fir'aun amma jaa bihi Musa min al-haqq al-mubin Fir'auna ya watsi da duk gaskiyar da Annabi ya tsamu wato Annabi Musa ya zo mata ita. Istikbaran wa inadan saboda girman kai da tsaga hanci. Wa qala Mujahid Mujahid yace ta'azzuzan bi ashabihi saboda yana jin tinkawo da wannan su ɗan fadarsa suna zuga shi. To shine bala yake fatawalla bi rukunihi ai bi jumu'ihi allati ma'ahu dalilin da take tare da shi. kamar da Allah yake law annani bikum quwwa aw awi ila ruknin sadid kage da yazo anan eh ai qawiyin sami aidihi li yudilla an sabilillah ai muridun an alhaqi mustakbir yana ni kai da kai gabarin gaskiya yana ni girman kai wa qala zahirun aw majnun ai fa kadna wa junudahu fa nabadnahum ai alqainahum bil yami wa huwa al-bahr muka jefa cikin teku wa huwa mulim ai wa huwa malumun kafirun ja'idun fajirin mu'ani yana mai zargin kansa yana mai abun zargi wanda yake kafiri mai mutantawa kuma fajiri mai taurin kai duk Fir'auna ya dauki wannan lambobi sai Allah yake ne kuma wane mutum لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود
Allah madaukakin sarki yace wa fi adi ka tuna su ma dangane da abin da ya shafi adawa mutanen annabi Hud alaihi salam id arsalna alaihim riha lakin lokacin da muka aiko musu da iska wadda take bakarariyar iska iska bakarara shine iska mar alkhairi ai almubtidatu allati la tantaju shay'an bai ba ta abubuwa wadda za ta producing komai ba ta samar da komai ita ce wato iska wadda ake kira al'aqil qala da haq wa qatada wa ghayrihi ma wa li hadha qala ma tadar min shay'in atat alayhi isa Allah yake ba ta barin duk abin da ta wuta kansa illa ja'alathu fa sai sai ta mai da abin karamin kamar karmami sai ta lalace ai ka shay'il halikul bali kamar abin da ya lalace ya rufe haka za ta mai da shi maganar Sa'id ibn Musayyib fi ma kenan da wurin sa inna arsalna alaihim riha al-asif haka Allah yake mun aika musu da iska wadda take bakarara qalu wal junub ya tabbata hadisi cewa daga Abdullahi da Abbas annabi alaihi salatu wasallam yake nusitu bis saba wa uli kat adu bid dabur annabi yake an taimake ni da asaba iskan da wato Allah ya aiko a yakin tabuka ko ta rubu a hazab kai hazab ta lalata sai ka tattafi kafirai sunan iskar saba a yau ga yanzu in abu ya faru da waye da waye tura suna sa musu suna asali a musulunci suka samu a musulunci ne aka samu wannan asalin to asaba wato Allah ya ce mu ga annabi alaihi salatu wasalam da wannan iskar da ake kira asaba wa ulikat adin biddabo iskar da aka halakar da adawa kuma sunanta addabo to shine in ya arsalna alaihim rihala sai wa fi samuda sai labarin ne tsora وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون
wane mutum فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين Allah ya ce wa fi samuda haka dangane da samuda mutanen annabi salihu ka tuna isila lahum lokacin da annabi alaihi salatu wassalam lokacin da Allah annabin ce yace da su tamatta'u annabi salihu yace da su ku dan ji dadi tamatta'u bi darikum salatata ayyamin kenan ku ji dadi a cikin gidajen ku kawai iya kwana uku aka ba ku kowa an ba shi notice duk abin da zaka yanzu in miliyan 100 kake da ita annabi salihu yace da su ka cinye ta a kwana uku amma miliyan goma ce ka cinye ta kwana uku daga kwana uku shine deadline ɗin ku kowa ne yake ka lahira kuma sai da aka ba shi notice ma amma sai ba tsaba rashin mutunci ba su canja ba notice aka ba su kwana uku awa saba'in da biyu ko ne kake da shi duk yawan san ma so ka ne ka je ka cinye kwana uku in raba mutane za ka yi oho ba lada domin sai da ka ga mutuwa to Allah madaukakin sarki yake in ila lahum tamattu lokacin da Allah yake da su ku ji dadi a tsayin zuwa wani ɗan lokaci to hindin an faɗe shi a kan wata sura suratul hud talatata ayyamin ne kwana uku ne kai ba a kai amma sai suke taurin kai an amru rabbi mu gabar bin umarnin ubangijin su Allah yake ba akhadatu masaiqa kawai sai tsawa ta zo ta kama su wa hum yanzuruna suna kallo suna ci suna gani fa mattalau min qiyamin ba su da ikon tsayawa ba saboda yadda tsawon ta rike mutum ya zo ya tsaya bai isa ba ka tsaya guri ɗaya wallahi ba kai ba wa ma kanu muntasirin ba su kasance masu taimakon juna ba to tsayawa ta gagara za ka iya taimaka a kanka ballanta za ka taimaka wani to shi ne abin da Allah ya gaya musu cewa ba masu ta'u wato min qiyamin wa ma kanu mundarin wa fi tamudai ila lam tamata'u hatta yin shine anan Allah yake to to musilat wa amma samudu fa hadainahum su samudawa mun nuna musu fastahab mun nuna musu hanya fastahabul ama ala alhuda sai suka zabi makanta akan shari'a fa karatuhum sa'ikatul azabi azabil huli Allah yake ce maula kanciyar azaba ta zuta kama sai wa bi samuda yake lahum wa tutamattu hatta hin fa atwana amri rabbihim ba karatuhum sa'ikatu yawm yanzurun walisi wadalika annahu intazaru al'azaba thalathata ayyam sun jira azaba har tsawon kwana uku wa ja'ahum fi sadi'ati al-yawm rabi'a bukratan nahar wane mutum wa azaba ta fara zuwa musu ne wato a tafiyar rana ta hudu rana ta hudu shine ranar laraba kenan ta fara mutu aka cike ta laraba alhamis juma'a asabar aka gama da su gaba daya fa matada'u min qiyamin ay min harabi ba su da ikon tsaya wallahi za su gudu ولا نهود وما كانوا منتصرين لا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه بس da ikon ce mace kansu ko ce baka wani dangane da halin da suka fada sai Allah yake ni قوم نوح من قبل wane mutum
إنهم كانوا قوما فاسقين
na والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون Allah ya ce wa qauman nuhin da mutane annabi nuhu su ma ka tuno yanayin su min kabul tun da can me yasa ka ce min kabul domin annabi nuhu ya riga annabi asalihu da annabi hud zuwa yasa ka ce min kabul tun da kafin labarin wa'annan shi ma ka tuna labarin su shine wa qauma nuhin min qabl wa ay wa ahlakna qauma nuhin min qabl haula mun halakar da mutanen annabi nuhu kafin wayannan da muka halakar mutanen annabi hud da mutanen annabi salihu innahum kanu qauman fasikin Allah yake su ma mutane ne fasikai marasa ji waɗanda ba sa jin magana dokar da Allah ya kawo ba sa tsaya akan tafi sun fice wa kullu hadhihi alqisas قد تقدم مبسوطة في أماكن كثيرة ما ليس wannan kisofi sun gabata a wurare daban-daban mun biya su a surori daban-daban suratul hijr suratul ibrahim suratul qasas duk suratul ankabut an ba da labarai suratul hud daban-daban na wayannan bayin Allah da Allah ya halakar to shine innahum kanu qauman fasikin lalle sun kasance mutane kai mutane waɗanda suke fasikai to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa sharawa da tsofin sa madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata yau karatun mu da ango muka yi in sha Allah ranar juma'a kamar yadda muka faɗa shine ranar da za a daura auren injiniya a masallacin da'awa muna da yake yan uwa kwarai da gaske ranar juma'a bayan sallar juma'a sannan akwai lakta da muka shirya mata za mu yi a masallacin Hojai Kwatu bin Leman insha Allah ta'ala a ranar Alhamis magaruba zuwa isha akwai shehin malamin Sheikh Aram Yahaya Shehu Mai Mota Sheikh Muhammad Jariya Nabi da malam Sheikh Awal Abdullah Garan Gamawa insha Allah za su halarci wannan muhazara muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa yi lafiya kuma wato a samu albarkar da ake nema akwai wani bawan Allah da ya turo da yana buƙatar ƴan uwarsa shi a addu'a yana cikin wata matsala da take damunsa kwarai da gaske kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yaye masa Allah maɗaukacin sarki ya ba shi mafita a cikin matsalolinsa. Allah ba ce zai matsalarsa ma? Saboda yana fama da ciwon ciki sosai da sosai. To in sha Allah ta'ala ina ga ya sami ne samu zamzam mai kyau. Ya karanta fatiha iyayen da zai iya. Ya yi tawassuli da wannan ya rika sha kuma ya nemi magani. In sha Allah ta'ala za a samu shari'a. muna roƙo Allah madaukakin sarki ya baki lafiya to muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da sabobin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da sabobin sa madaukaka musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da gafara masu rai kuma Allah ka tsara musu zaman kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da sifofin ta maɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa akwai wani ɗaya da cikin da ke biya a masallacin da yake yasa tana kan gwiwa ta kusa haihuwa a sata addu'a muna roƙo Allah ya sauke ta lafiya dukkan musulmi da suke da juna biyu Allah ka sauke ta lafiya muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce kawo mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kawo mu ikon guje mata wannan rayuwa da rutsin zamani Allah ka kiyaye mu Allah ka samu gama lafiya to wai akwai wani bawa Allah tsohon lauya ya rasu balagwa ya yi jana'izar sa gobe muna roƙo Allah ya yafe masa Allah ya yafe kurakuranta muna roƙon Allah da sunan kyawawa da tsofaffin ɗaukaka ƙasar mu da jihar mu Allah ka zauna da su lafiya matasan mu da yaran mu da suka kauce hanya Allah ka shirya mana Allah ka dawo da su hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunan kyawawa da tsofaffin ɗaukaka Allah ka tabbatar da mu akan addinin musulunci muna roƙon Allah da sunan kyawawa da tsofaffin ɗaukaka Allah ka tsara tsufa mana a cikin duniya da lahira اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك وتبع ذاك يا رب العالمين wannan aure da za a yi na injiniya muna roƙo Allah ya ba su zaman lafiya ba a nan zai kare da can ne muna roƙo Allah maɗaukakin sarki idan an ɗaura aure Allah ya ba su ikon zuwa can cikin aminci Allah maɗaukakin sarki ya tsare rayuwarsu da mutuncinsu a inda za su samu kansu muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka tabbatar musu da alkhairi Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم قم ناسيتنا إلى طاعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين